إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwar mu a markazin ahadu sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha uku ga wata na Rajab hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da ishirin ga wata na uku shekara dubu biyu da sha tara yau insha Allah za mu ci gaba da karatu littafin al'amuta al'imam malik yau za mu darasi na biyar a cikin wannan littafi na darasi na shidda a cikin wannan littafi na imam malik ina ga za mu tashi baya babi na a tuhurin wudu to kamar yadda muka bayan yan uwa za mu lura farko dai muna kokarin maganar ɗaukan matsayin ko da darajar hadisin da za mu karanta ta kuma san irin abin da yake cikin nassin hadisin mu fahimci dai kenan abin da nassin ke karantar da mu ba ta da mun zurfa ba da yawa cikin magana a wannan ruwaya za mu tashi hadisi wanda yake cewa haddasani yahya an malik an safwan bin sulaim an sa'id bin salama min an min al bin al-azraq an al-mughira bin abi burda هو هو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن تودعنا به عطشنا أفنتودأ به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو, هو طهور ماؤه الحل ميتته abin da yake ruwa ta abu huraira yana bada labarin cewa wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallasal ya ce ya rasulallah ina narkaba filbahar mu dai mukan hau cikin teku wani hamilu ma'anar kalilin min alma muna ɗaukan ruwa ɗan kaɗan na guziri kun san ruwan teku ba yi shi ba don sha kana teku isuwa sai ta kashe ka sun za ka iya misali ma awa ɗaya da hankalinka in sa ruwan teku hikam gagata da wuri kayan awa ɗin kawatar da hankalinka shi ruwan gishiri ne bai gishiri wani zai ƙara ta bayan shi don sha damu to kenan duk masu hawan jirgin ruwa na teku sukan ɗauki ruwansu na sha yadda mai hawa sahara mai shiga sahara yake gudurin ruwa shi ma mai hawan teku haka yake gudurin ruwan sha ma'ul adab to kenan muna ɗaukan ruwa na shanmu fayin tawadda a nabi a tashina kana ji suka ce idan muka yi arwala da wannan ruwa da muka ɗauka kenan zai ƙare mai kishirwa kishirwa ta kama mu don wannan ruwan da gobe shayuwa dalilin haka suke tambaya a fana tawadda obi za mu yi arwala da shi mana nan da mila kuma ga ma'ul bahar za mu yi arwala da ruwan teku halin sahabbai kenan bayan da mutane ba a yi mutum ya je shaɓo ta shiga ta malame kaza bayan ka caɓa ta kayan ka yi abu kake tambaya ka san hukuncin abu ba kayan ka yi me kaza ina son kaza me hukuncin kaza haka kamata musulmi da wani baka san hukuncin kanshi ba ya ce suka ce kenan to yaya za mu yi arwalla da wannan ruwa na teku sai ba su amsa cewa ya ce faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce musu huwa tahur ai ruwan teku tsarkakake ne ko tahurin ma'ahu ruwan shi tahur ma'ana ruwan teku tsarkakake ne ya musu ƙarin wata fa'ida alhillu mai tatu bayan shi ruwa ne mai tsarki tsarkakakke kuma yakan yi ka shuba a kansu me yasa suke tambaya ma kan arwalla da shi ganin an san teku irin da za a samu to a samu to a dabbobi a ciki ya ta gaya musu a shi ruwan karan kanshi tsarkakakke ne musan shi ma halaka ne musan shi ma ba na zamani ba musan shi ma halaka ne kedu ya ɗauke shubha in ma kana akwai shubha mutsanan tunda akwai kaza a cikin ruwan to shi ruwan zaman kanshi ruwan tahur ina da mina sama ma an tahura tahur kenan ruwa ne wanda yake a karan kanshi mai tsarki ko mai tsarkake wani abu kuma mustan shi ma abin da ya mutu a cikin ruwa nashi na ruwa dabbar ruwa eh dan ta alhilu mai tatu kenan dabbar ruwa da ta mutu a ciki ita ma halaka ce ba musu a cikin ruwa duk dabba ta wanta mutu idan ba lalace ba kana da dama ka ɗauka ka ci ba bukata kuma yanka ma din za ka ci kanka ka ci kanka wani shi ne ƙarin fa'idar da ya musu ta maganar kenan ruwan teku ruwa ne na dukkan ibada ana yi kuma ya musu ƙarin cewa musan shi ma halaka ne na shi ne kenan da tabbatar mana kenan daga cikin ruwa wanda suke aikin ibada ruwan teku ya ciki kasa wasu ce maka ai ruwa gishiri har aka na ce ai ruwa gishiri da yawa yawa ne ne a gishiri bai cin abin da ke bata ruwa har ma suna cewa inda gishiri ne haka bai da illa ko a nan ƙasa ko a cikin abu dan gaji ruwa da gishiri gishiri ko kanwa kanwa wannan bai bata ruwa sai ta da wannan ruwa ya hadisin sahi duk da an samu su malamai sun dan kasan shi shu ba kaɗan ba ta kyau sun dan shigo da maganganu kan wannan ruwaya mana ga salim hilali cikin wannan taƙiƙi da imam mutsa malik ƙwarai ya kusan fashi ta kai wajen biyar kan maganganun magabata da ture duk wata shuba kan wani hadisi hadisin tabbatacce mai zaman kanshi sai wa haddathani an malik an ishaq bin abdullah bin abi talha an humaida bint abi ubaida bin farwa an khalatiha kabshat bint ka'ab bin malik wa kanat tata bin abi qatada al-ansari أنا أخبرتها نعم إتا هميدة بنت أبي أبيدة تكي بالي لابارن كبشة بنت كابن مالك تابات لاباري ألوكا تند إتا ونن كبشة تنا الأشن ابن أبي قتادة الأنصاري me take ce mata mijinta kenan aba qatada tana ce aba qatada tace anna aba qatada dakhal aba qatada kenan ya shigo irin wani ya shigo gida فدخل عليها فسكبت له قدوة sai irin wannan kenan sai ta kawo mishi ruwa da arwalla da mutum ya shigo mai gida a kawo mishi ruwa sai faja'at hirratun da ta sharba min kenan fasaka bata lahu waduwa ya ta zuba mai a wadu mana ruwan arwalla faja'at hirratun da ta sharba min sai wata musa ta zo don shan wannan ruwa da ta zaba ma abu da dan arwalla fa afgha laha ina sai ya karkata mata makware musa kenan maka ta sha wahala sai ya karkata mata makayan arwallal ta sha hatta sharbat hatta sha wannan ruwa qalat kabsha far'ani anzuru ilai tace sai ya gani ina mai wata diba kenan diban mamaki ya za a ka ba musa ruwan da kyar walla ya lura da kenan tana akwai abin faɗi a ranta faƙal sai yake ce mata a ta'ajabina ya bi na ta'aki kina mamaki da dan wannan kina mamakin kenan na ba ta ruwa ta sha qalat qultu na'am nace mishi eh gaskiya ina mamakin da ka ba ta ruwan kana a walla ta sha nan kina akwai zargin ko ganin musa matsala ce ta taɓa ruwa فقال سيكي تيمتا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات يتيمتا إيه ta ce mashi tana son kenan ta yam tana da shakka ne ka abu sai ce maki bata labari cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana innaha lasata bi najisin ita wannan musa ba najisa bace musa balle ya tsammanin shan ruwanta zai kawo matsala inma min tawaf min tawafin alaihim aw tawafat musa tana daga cikin irin hadamai masu kawo kai masu kawowa kai da kawowa cikin gida maza da mata tawafat kenan irin mutukaman tana cikin abokin zama irin da hadamai ke kai akan kawowa cikin gida kuna tare da su abokin zama ce a takaice kenan ba maganar najasa a tare da ita qala yahya allaisi kenan yake cewa qala malik imam malik yake cewa la ba'asa bihi illa an yura ala famiha najasa kenan babu laihi dan musa ta sha ruwan mai arwalla sai dai in ya ga wata najasa a bakinta amma shan ta ruwa kurin bai illa ga wannan ruwa wannan haka aisha radiyallahu anha wata an kama ta harisa in ce na kiya komi sai tana sallah take wa laban ta ce sai aisha ta min ishara mana meka musa abinci ne musa ta ci aisha ta kare sallah sai ta ɗauko wannan abin sai take ci ta ce to musa ta cin ita ma aisha wannan magana ta kawo mata cewa na sallar salama ya ambaci musa cikin tsawafi na tsawafi kin babu wani illa game da bakin musa ta kai ba irin bakin kare ba ne eh bakin kare ne ke da matsala amma musa bakin ta ba matsala komai shine kuma abin so tabbatar maka kenan kakka samu damuwa ko daddar idan musa ta sha ruwa dan zaka yi arwala ko zaka yi wanka ba matsalar komai sai wa haddathani an malik أن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن يحيى بن عبد الرحمن بن عدي أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم أمر بن عاص أمر بن عاص حتى وردوا حودا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا wannan ruwaya duk da ɓangaren sanadin ruwayar hadisi yana da rauni ganin shi ya haya bin abdurrahman bin haɗi abinda ya tabbata shi zanen ya ce iya bari labar umar bin khattab alhali bincike da malaman hadisi suka yi bai ga umar ba lokacin da ya zo bai samu gama da umar ba ta zai ba labarin umar bin khattab shi yasa kita a cikin hadisi ko in kata abinda yake sa hadisi zama mai rauni ne hadisin yana da rauni illa za mu ga me kusan mai bayani a kwanakin baya zai hadisi zai iya zawa hadisi mai rauni shi hadisi an karan kanshi amma wai dan hadisi ya zo da wata mas'ala iya da isnadi mai rauni bai ture wannan mas'ala da yake magana in ta zo ta wata hanya daban ingantatta shi kin za a ce a nan sanadin bai inganta ba amma kuma hukuncin wannan ba kurum daga gajiyar tarihi da yi su hukuncin gaba daya sai bayan binciken malamai kan wannan masala za ka iya tabbata masalar da ya kawo a wata hanya daban ko ko ba tabbata madogara in akwai madogara a wata hanya daban ta hadisi wannan abin iya nan a wurin shi amma wannan ne ba mu kawo hujja da shi to wannan ma iya daga cikin wannan amakaran da abin da yake ciki yake bar labari Umar bin Khattab kharaja fi rakabin fi Amr bin As Umar bin Khattab ya huta cikin wata tawaga a cikin tawagar akwai Amr bin As Amr bin As kenan iya daga cikin sabai wanda an san shi yace suna ta hatta wardu a hauda har suka zo wajen wani tabki zamu ce wajen tabki فقال عمرو بن عاص لصاحب الحوض سيشي عمر بن الخطاب سيشي ما wannan mai tabki ya sahibul haud ya kai mana malam mai tabki mai ruwa hal tarida haudaka siba shin asiba duka dabbobi irin su kura zaki da musa irin masu farauta na daji suna shan ruwanka faqala umar bin khattab ya sahibul haud ya ma'abucin tabki la ta kubirna kaka ba mu labari me isa zuwa kai busa zawa me magana fa'idar ba mu labarin ka tambaya suna sha kai busa sha فإنا نلد على السباء وتلد علينا وما مكان شاء انسان شاء ما سوى سيبا من شاء مي مثلا wannan ruwaya abin da yake kwatantawa tana bayani su'urus siba ma'ana sauran ruwa da kayan daji irin su zakin su damusa irin da yawan dabbobin da daji suka sha me matsayin wannan ruwa wannan ruwa ruwa ne tsahir akwai ruwa cikin sunan abi dawud kuma hadisi ya inganta kan haka annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas sahabbai sun mai tambaya shi kanshi bana ba dan umma ko to muna da madogara ma daga manzon da Allah sallallahu alaihi wasallam kan wannan mas'ala ta ruwa sauran ruwa na kayan daji sun mai tambaya ya rasulullah me me zaka ce kan ruwa wannan wanda dabbobi kan sha mu isko shi anan yake cewa idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath ruwa tafasirun abi daud kenan yace musu ai ruwa asalin da kika magana idan ruwa ya kai kulla biyu bai doka mana bai doka najasa mana najasa bata bayyana ta mai illa wannan iya ishara ga menene tunzu a ruwan tafki kaddara wai magana da najasa ma in ta shiga ruwa mai yawa batta illa ga ruwan ina ga magana miyan kuma mene najasa kan da gangariya kalkashin wannan ruwaya ta iza balga mai kullata ne idan ruwa ya kai kulla biyu za mu ce tulu biyu ko mu randa biyu najasa batta mai illa ko batta bayyana gare shi wannan hadisi wasu kamar wata fa'inta sai suke hukumta cewa kenan idan ruwa bai kai kulla biyu ba kenan bai kai tudu biyu ba diyan da wani abu na najasa ya hada cikin ruwan lalace karkashin wannan mai risala bin abi zaid Allah ya shiga wata mishi ya kawo hukuncin ruwa duk ruwan da bai kai ba kulla biyu ya kawo misali kamar ruwan mai wanka ko ruwan mai arwalla da wata wani abu na najasa ya fada ko da bai jirkita ba ruwan ya lalace karkashin wannan ruwaya ta iza balga ma kullatin lam yahmil khabas abinda malamai suka yi raddi ga wannan maganar cewa ai anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu kamar albani cikin sunan munna kama ya bayyana kan masalan an yi bayani ne adatan ruwa sun tambaya ne kan wani shakka kan ruwan tarki yake magana ruwa ai daga tulubi ma bale magana tarki bai ɗauka najasa kenan ba dan ya ce ba ruwan zai zama najasa in ya kai haka kenan ƙarƙashin haka shi yasa shi kuma da muka diba hadisin bi da buda a kinna wanda annabi sallallahu ya bada dama a yaki da wannan rijiya ƙarƙashin dai wannan da cewa alma'u tahur la nujisu shay'un la ma qad ta'amu aw lawnu aw rihu kimuna ruwa ruwa tsakakke ne ba abin da ke dauke mai tsarki sai abin da zai canza warin shi ɗanɗanan shi da kamar shi wannan su ne ke shi ma abin da yake na najasa ne idan ya shiga ƙarshen wannan ruwayoyi abu tabbatacce kenan wannan shi yasa daga mai iziya mace kaga nan matsalar mutane kaga mai iziya ba maliki ne haka mai risala amma ana kan bambanci yake malamai da masu aiki da suna ga meye ya hujja a wajena meye madogara ana aiki da abin da karin hujja sai ga shi mai iziya hukumcin da ya ma ruwa ya saka wani mai risala shi mai risala ta yi idan ruwa bai kai tulubi ba irin ruwa mai wanka ko mai arwala idan wani abu na najasa ya faɗa ko da kaɗan haɗa ciki ko ruwa lalace amma mai zai ya ce a wannan in dai ruwan ba canzawa bai yi ko da wani abu na najasa ya faɗa ciki don ruwa shi ke kashe najasa idan kuma ta ta ɓata shi hatta mai illa kuna ta haɗa jikin shi ruwa shi ke kashe najasa na haka ƙarƙashin wannan kan ruwa sai yake rinjaye da fikin maganar ruwa ko da bai kai kullabi ba ko da ruwan arwalla ko na wanka don wani abu na najasa ya fada ciki matuƙa babu bai bayyana ya illa ga ruwan to wannan ruwan iya na ruwa mai tsarki sai ke ce amma an samu wani wani ba shi ba ya yi amma wannan zai iya arwalla ya wanka mashi mahiyar mazabata jamhurin malaman hadisi masa iya magana shi ne magana kan wani matsala hatta anan sai mai wani ke ce wannan hatta ra'ayin ra'ayin mai risala an ce ra'ayin sunu ne ba ra'ayin malik bane ba ra'ayin sunu ne misali doka amma ra'ayin hatta imam malik iyakan wannan fatawa ta mai risala ta mai ziya ita akan ta imam malik yake ruwa in dai ba ya canza da shi sakon da ba ta bata ruwa ba ta canza matsayin shi ruwa iya na a matsayin shi ruwa mai tsarki nan dai muna so mu ci wannan ruwa wannan hadisi ko da wannan iya da raunin isnadi amma hukuncin shi iya nan dan shan dabbobi sun sha ruwa sauran ruwansu za ka iya arwalla ka yi wanka a takaice kenan abu na ibada za ka yi shi sai wa haddasani an malik an nafi an abdullahi bin umar kana ya إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتودعون جميعا سوى كمان ديك سوى حدثنا مالك النافي عن عبد الله بن عمر وانسك سوى قولوا لول سنسيت الزهب أكتا قولوا لول سنادي مي إنجل أنا الدنيا أشي دقا مالك دقا نافي عبد الله بن عمر قولوا لول سنادي كمالي أنجلش wannan ruwa imam bukhari ya kata ya ce abdullahi bin umar ke ba da labarin cewa maza da mata manzan allah a zamanin shi yana raye la tawadda'un jami'an suna haduwa wuri guda duka su yi arwalla haduwa suke su yi arwalla tare wannan hadisi malamai magabata Allah ya gawa ta musu su yi maganganu da yawa akan me ma'anar wannan magana suna arwalla ne to ina magana ne sutura ina magana ne kaza kuma a ce mata a wuri guda wasu na cewa kahin sabkal hijabi ne a sa hijabi tsakanin maza da mata kamar ya tabbata misali wata rana annabi ya shi abinci da su Aisha da su Umar da sauran sabbi har da su Aisha wanda ya tabbatar ruwa nan ta kan haka nan da wata rana da Umar ne wajen hannun shi shiga cikin gaban hannun Aisha ce has kasan wani cikin mutum ka tsaki abin nan lokacin nan ba hana ba shi kullum addini abin da bane ina gani doka ce mata ba ta zo ba babu baka kawo ta da kanka wannan kayan sa kan hijabi haka ake manzo Allah zo gidan shi da abokan shi da matan shi ɗan zamane ana kai da kawowa har ta umar ta rasulullahi gaskiya kamata ka sa hijabi da matanka annabi ya gane shi umar da lokacin ma abin ya kai ma abin ya cin abin da umar da ce rasulullahi gaskiya ya kamata iyalanka ko a gidanka ko a gidanka rasulullahi kana kallo haka nan annabi ya gane shi ba doka haka ake ya shiga wuta sai aka an manzara bai tabbata Allah sabga da magana a yayin hijabi idan ba ba ba giya ba shan giya ba aka ce da to yanzu dai yanzu a sha giya yanzu a sallaka a sha Allah bai hada ba aka ci gaba sha komai doka ce ba wani mana ba da ra'ayi kenan nan kahin hijabi haka ya tabbata haka wasu na cewa anan ganin kamar nan su wuti ramhulla iya cewa ba malamin da ya yi jawabi kyakkyawa kan wannan ruwaya irin imam rafi'i wanda yake cewa wannan maganar da aka ce mata da maza ga ana ne kenan mutum da matar shi kenan ba a bambanta ruwan mace da miji kai kai matar ka ta yi ya ce ƙara imamu zartsani ke cewa abin da ke ƙara magana imamu rafi imamu su da take kyara kyawu ƙari ya kawo na ruwaya amma ya mata babu mi ba alwudu urujin ma'a mar'ati man bukhari da ya kawo na ruwaya sai baban arwallan mutum da matar shi ka shi ma'anu bukhari kenan shi ma akan haka kenan ya yi wannan fahimta wannan hadisi ya ce da tabbatar a aure gaba daya kenan mata da maza ana haɗuwa da kai da matarka ba matan gari ba haka yace wannan shine jawabi mai kyawo akan magana gana ko ruwaya wata ke bada kanyi kan wannan magana wannan tafsirin ala kullu halin dai di an san dai akai a kawo ba mai ce maka a yanzu hakan zai halitta da matan mutane wanda ba abu na kare shi ana magana ne a can da ya ya ta zo amma da ba yanzu an kare an sani baiwa ka zo ka Allah da matan da matan mutane haka matan kai a cikin kaya makayi guda dama na ba makar mataka sai ku yi danganin wanka ma ana yi abinda ya tabbata wanka ma ana wanka mata su su yi wanka mataka ta yi wanka kan ka zoke da wanka da wannan ruwan inda akwai saura ba da yan komi inda akwai magana haka misali an mazana ya zo zai wanka da wani ruwa cikin manta ta rasu lai na yi wanka wa na janaba da ruwan da ce ina ma lai junub ruwa ba ruwa bai janaba ruwa ba ruwa janaba ba ruwa ruwa janaba janaba girshawa janaba wani abu ne ma'anawiyan an uwa janaba wani abu ne mai ma'anawi wani abu ne na ma'ana domin akwai ma tsammanin janaba wani abu na hisiyan ya ce amin janaba ko in sa kaya wannan kan sin sallah haka suka kuma sai tambaye ya ina da janaba na sa kayana masu kyau yaya ya ko ko janaba kai zuwa ko ka goge wani duk ba ruwan janaba ko ka zuwa ka goge ni ko ka sa kaya da zuwa da janaba ba ruwan ka da janaba eh ba ruwan ka wani abu ne ma'anawiyan bai dokan magana ka taba kara ko ka taba ni sai a ce wannan wannan abin da ka taba iya matsayin janaba a janaba kai ta shafa abu ne ma'anawiya sai ga abu kan abu hurairar janna an wata ran a cikin gari annabi ga manzo Allah ya tahiya ya biyo shi suna tahiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abu hurairah da ba ce ya ba hurairah aka ka tayi ba shawara ko ka tsaye da gaba kana ya ce ya rasulullah wallahi lokacin da muka gamu da kai ina da janaba ne ya nake kiyamata ya da kai da janaba ya ce abu hurairah ai al-muslimu la yajus musulmin bai zama na jasa duka zama cikin kana musulmi wannan wani ma'aure da mamma annabi yana dan kana jaran ba bai zaman to a ce shikenan ka zama ka zama najasa a na abu ne ma'anawiyan ba abu ne hisiyan nan ka an ka taba mutum wani wai goje ka ce wani ma zai ce ai dan wa takaice ko da kayan da kai janaba kayan masu aka zama aka zama tare su ko ko da inda wasu ba za mu tafi kana sallah ta hanka yawa ko riga cikin ka wani abu da ba cikin ka jin janaba da su bai musu illa wannan kayan sai dai ko ta kazanta daban ta taba su wani a wanke ta ma ba ruwan kaya da janaba to nan shine magana da muke kenan akan magana ta janaba sai yanzu za mu tashi ba ma la yajibu min al-wudu ma la yajibu min al-wudu abinda bai wajaba ba a yi arwala akan shi arwala tana nan da yan haru حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني مرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده abin da yake ruwaya wannan umu ita wata umu da ta ibrahim bin abdurrahman auf ta tambayi umu salma radiyallahu matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce mata inni mar'atun utudu zaili ni mace ce mai tsawaita zailata zaila su matan sahabbai sukan saki hijabin su ko suturar su tana jan ƙasa jan ƙasa take suna ta yadda jan ƙasa saboda sutura hal wata rana an sanar da yamma umar salama ta tambaya kan masalai ta hijabi ya ce su saki irkina su kai shibiran kamar su saki ɗani guda a ƙasa ya zaka jan ƙasa ɗani guda hijabin bayan ya rike ƙawa ɗani guda ta ce ya rasu da azan yanka shibir ƙadam rasu ɗani guda ta rasu da ƙadam ɗani guda ƙasa ta bayyana ta ce ya ce ku su kashe zira'i guda an ku kwara haka suka ce ana ya ce maka ce ana sai ana abu ana hijab ma ya kare ana hijab ma ya kare sana ta wajen ninja sana mata ninja wani yana mata shari ya ce maka ce ma wala haka haka matan sabai suke mata ana mata suke wani ana zama ana umar mace ta ce annabi ce mata ki kara kani guda kasa ta ce rasulullahi dani guda sai kawa ta bayyana haka kenan kawa kenan tana cikin al'aura ya ce to ku sake shi zira'i guda zira'i guda suka sake a ƙasa shi ya ja ƙasa to yanzu wannan mas'ala ce suke tambaya ta ce ni mace ce mai sakin zarafi na tawa ƙasa zailata kuma wa amshi fi makanul qadir ina bi ta wuri mai kasamta ta kita mai ummu salama kenan me matsayina ya ibadata sai musalma ta ce mata ga amsa ga jawabi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce yutahhirhu ma ba'dahu abinda yake bayan shi duk abinda kika bi na najasa kasa ta gaba ta tsakake wannan an gane ba daga sauki musulunci hatta akwai cikin suna abi dawo wannan irin wannan magana cewa ta ce rasulullah mu mukan bi hanyar masallaci akwai ruwa mai dauda ha kan ta ta kada ba sai ko ruwa abu nan mai sai ta ce akwai ruwa natin mai wari kita alasa ba nan ma a bayan shi akwai ruwa mai tsaki ba ta ce to wannan na bayan ya wanke wancan mutum take ba matsala kan shi sake da sauki sai aka musu sauki cewa mata haka suke tahiya to sauki musulunci tun da aka ba ta dama sai su tana tana jan kasa kuma aka ba su wani sauki kasa ta gaba idan a nan an bi kazamta kasa ta gaba ta tsarkake shi in ma da dama in ma da dama nan ne in ma nan akwai na gurin gurin ruwa na gaba ya tsarkake shi ba da matsala komi eh haka suke ibada su za ka magana hatta magana kawakace hatta mai hufi na ka tamsa mutum takalmi ganin su a can suna sallah cikin takalmi suna cikin hufi can ma haka ce tsarkin takalmi goge ba ya wanke ba tsarkin mutunci ne idan ka zo masallaci na sallah ce ka diba takalmin ka haka yau kana da shi iya sallah takalmin shi ruwa cikin asabu sunan mamun sai sauran wurare da ta ina sunan abi dawud iya sallah takalmin shi ana sallah sai manzo Allah ya da baya ya hurta takalmin shi su ma suka hudda can aka sallah can ba an yi sallah an kare ya ce da ke yaga gansa gaba ya ce me ya ɗauke ku kafir da kalman suka ce ya rasulallah mu dai kawai mun ga ka hudda mun wani muka hudda ya ce ni ma jibril ne ya zo mini ya ban labari cewa a cikin takalmin nawa akwai najasa shi yasa na hudda ya ce gaban nan idan ɗayan ku ya zo masallaci ya diba ƙasan takalmin shi in ya ga najasa kurin ya goge a ƙasa ya yi sallah cikin kayan shi tar sauki ne ba mai ba za a ba mai musulunci kenan sai muna babin abin da ba wajibi ba ne ba sai an sake arwala yanzu a bangaren wasu mutane kuma tsammanin ma na haka da yawa mutane kuma tambayoyi idan ina tahiya hira ta ka kashi wani mana ce maka na harwala ta kashin kaza har yanzu Allah bai kamar kace kamar ta rubuce ha abu ya kaza ta ce uku wani ya faɗa kaza wala musulmi kaza ba ce kashi mutum ma malam mutum ta kashin kaza a ce bai a wallah ai da wallah kaza ba ta wallah take sai ma sabu kike mata kike mata kaza ba ta wallah take to kaddara kaza ce jallal mutum kashi ba kaza ba kai kashin mai cin kaza sai ka taka kashin mai cin kaza sai ka taka shi a wallah ka tana nan sai da burin ka wanke kashin da ka tsala cikin zan kawai cikin a takaice ta haka kashi ko tsari ka hada wani gwalolo habbacin gwiwa ko kashi idan aka hudo ka ko sai a sa famfo fi a wanke maka a wanke maka fi da kyau a sa a wanke maka ka tsala da kanka ba wani mukan saki a rana kenan kashi da tsari wanda suka huto ne daga jikinka su ne suke karya a wannan ba ka taka ba daban da kawa ko na wani eh da mutane haka suka dauka abin kamar da ana maje kenan kashin menene bai bata arwalla da an taka kashi ko da jasa sai dai kurin a wanke na jasa a je a yi sallah cikin wannan kaya sai wa haddathani an malik أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد, في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يسلم قال يحيى وسئل مالك عن رجل قال طعاما هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء وليمدمد من ذلك ولغسل فاه ولغسل فاه imam malik ke cewa ya ga rabi'a bin abdurrahman mana malamin shi cikin malaman tabi rabi'a ba cikin mai malaman shi ya ce na ga rabi'a ya qalis miraran alqalas shi muke cewa magata ka yi gyaɗa gyaɗa mai hudu na ruwa gyaɗa mai hudu wani abinci abinci eh abin kamar samun abinci za ka gyaɗa amma yake ji mai shirka mai shirka a wasa magwasu ko magwasu ko gyamba gyamba ka yi gyaɗa ka hudu wani ruwa ruwa dai sabon abinci shi ba kashi kuma amma zai har canzawa hudu daga bakin kashi ta kalas to ya gan shi yana kalas so da yawa kuma a masallaci amma bai huta daga masallaci kuma bai arwallah nan akwai misali suka kawo magana akwai masu kawo min magana ko ta ruwa mara inganci wani suka kawo magana wani hagu wani kasu ya bata wallah akwai ruwa kan magana to ruwa yin ba su inganta ba sai ki zama maka wannan bayanin ga wannan malamin ga wannan malamin iya iya iya iya gyamba iya makwas iya gyamba za mu ce amma zai ci gaba a masallaci zama a masallaci bai huta bai sake arwala hatta yusalli ya sallah qala yahya ke cewa wasu ila malikun ar-rajul anwa imam malik tambaya amma tambaya me matsayin mutumin da arjulun kalas sa'aman mutumin da ya gyatsal abinci hutu zama cikin bal ya hudu abinci daga bakin shi hal alai wudu shin arwalla ta hau kan shi faqad laysa alayhi wudu babu arwalla a kan shi nan in wani kalmar hankali kalmar lahu aw alai asanu a cikin littawa ya ce lahul wudu ko alai wudu sai mutum kasa bambance me ma'ana alai wudu da wani wudu aka ce lahul wudu kenan arwallar shi tana nan iya da arwalla ba ta ɓaci ba amma ka ce alayil wudu arwalla ta ɓaci ta haushi ɗaya ya yi ka sabuwa shi bambancin lahu lahul wudu da alayil wudu aka ce alayil kenan sabuwa ta kama shi dole ya yi amma ka ce lahu lahul wudu a arwallar tana nan tana nan ka da kanshi yayin da arwallar shi don bambancin aka kasa mace wani lokaci ya ce kenan faƙalar ta alace a ba a ɗora mai arwala ba laisa alai wudu ba a ɗora mai bayin arwala don ya yi wannan gyatsa mai abinci kurin abin da zai ce wani mulmit min zalika wani kasar fawo kun ya kurkura bakin shi ya wanke ba bakin kun ya yi kurkura ya wanke bakin shi kurin shi kenan ba magana sabuwar wanda kenan ma nan ya so kama ka ai abin da ya ce ba wajibi ba a yi arwala kan shi kenan ba a arwala don yin wannan gyamba وحدثني عن مالك عن نافي أن عبد الله بن عمر حنت ابن لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتودع قال يحيى وسئل ما تولون هو تقباتا شنك حديثي مقطوع مقطوع ندم أبن يد علاقة تابعي أما كما رواية تائنغانتا حديثي صحيح أما مقطوع ندم wannan ruwaya da muka karanta ta kalas a kai wannan ruwaya ta yace haddasani an malik an nafi anna abdullahi bin umar yana wataran abdullahi bin umar hannat ibnan libin hannat ibna da sa'id ibn zaid ka ibnan ne ya sawa irin mutum ya mutu an sami tarare a gyara shi a sami da kawani to ya shirya wannan yaro ne na sa'id ibn zaid wa hamala kuma ya dauko shi ya ya kina kaga ya dauke shi ya sami alkawari kina ya dam ya taba taba shi kuma ya ya dauko shi amma duk da wani abin da ya same tararan dauko shi summa dakhala masajida ya shigo masallaci fa salla ya salla wallam ya tawadda bi saki ba sabuwar alwala nan menene akwai maganganu cikin magabata akwai ruwan hadisai na man gasar mai tan falakta sai man hamna mai tan falakta wada wanda wanda wanda yake wanda ya wanke mamaci yayi wanka wanda yake mamaci yayi arwalla akwai ruwan da kuma sun tabbata menene anan iya saukanta maka magana cewa ai wannan magana ba ta warware arwalla dan gashi wannan sahabin ya wanke kenan dan an sa turare an sa turare kan akwai wanka a ciki ko akwai dogon mutum ya sa mai turare kuma ya dauke shi amma ya je sallah biyar wannan abinda kaman cikin wanda ya karanci littafi na akan jazak na albani cikin akan janaz ya kawo nan ruwawi duka abinda kashe magana falasa abinda ke cewa mas'ala ce wanda wanka alal istibab haka arwalla sabai a cikin su lalle annabi ya magana amma faqihun maganar yin wanka mustahabi ne haka tun sabbai wani zai wanke mamaci ya je ya sake wanka ya wanka wani kuma bai yi haka arwale wani wani bai yi kenan akwai wankan amma mustahabbi ne ba dole ba haka ita ma arwale mustahabbi ne ba dole ba amma ruwan kenan ko tana wurinta illa akan istibab ne an so ne ba dole ba sai kama wannan labarin ne ibn Umar gashi da yayi duka bin ya yi wasa tararan kuma ya doka amma ya je sallah ba sabuwar arwala قال يحيى وسئل مالك هل في لقاء وضوء قال لا ولكن ليتمدمد من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء أنوى يهدى أنوى مالك تنبيه هل في لقاء وضوء شن متن يا أمي يا ساكر ولا لا قال لا يتشاء كينام بي ساكر ولا ولكن أما أبن زي kurin ya ce ya ta manmat min zalikun zai kurkure bakin shi na amai da yi wani ka sarfa yanke bakin shi kurin wale sa alai wudu arwalla ba ta hau kan shi ba kenan kawo arwalla bai tabbata ba dan akwai ruwa suka magana haɓo magana irin wannan kalasa magana amai duka akwai su amma ruwan ba su da madogara ne bale akan hujja a kansu to yanzu wannan ruwa da hadisi ne rikice rikice sahihi ko maquf Abdullah bin Umar sai tarkul wudu mimma masatuhu nar barin arwalla kenan ba sai an yi arwalla ba dan an ci abin da wuta ta taba dan akwai magana kan magana za mu kanta hadisi daga bayan mun gama yin ga mai mana magana حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا مدوغران مغانا دينا عبد الله بن عباس يا بعد لابارن شوا مزانا صلى الله عليه وسلم يا شي وتا وتا كرمتا كرمتا كو كرمتا ta wata karamar dabba da aka kawo ta iya cikin namun da ya so shi samun da za a mashi sammu za a sami sammu aka sami a cikin karauta za a sa a cikin nama inda ya so ne sai hudu za a sami sa mashi guba a abincin da zai ci ya ka sami a cikin karauta an sai ta zai ɗaukar ci iya cikin wannan kenan ya ci wata karwata kuma sun masalla ya je sallah wala mai tawadda bi ba a ruwan lasa kaga nan ai wani abin nan wuta taba ko kuma bai saka wala ba wannan ruwa ta Imam Bukhari ya kawo ta haka Imam Muslim to nan karkashin wannan ruwayoyi na maganar tunda Bukhari ya kawo Muslim ya kawo kuma nan ya kawo abu guda ne kurin annabi da kanshi ya ci abinci da babu ruwa wuta taba masa saka wala ba dan wata ruwa ta lafazin Bukhari ma iya cikin iya cikin tira iya cikin tira da wuka iya tira cikin sallah ya ce faraman suke ya yadda tukar ya cikin cin ma ya yadda tukar ya tashi ya je sallah babu sabu arwallah kina ta kace dai babu arwallah babu ba sake arwallah dan kaci abinda yake an dawa da wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an bushair bin yasar مولى بني حارثة السويد بن نعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالسهباء ومن أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العثر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بسويق فأمر به فثري فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمد مد ومدنا ثم صلى ولم يتودع أنا أبن دا يكي دي رواية سويد بن بن نعمان كي تشوا يا هو تن بلاغرو تare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya wakana ama khaybar shekara ta bakwai ke shekara bude khaybar muna tahiya hatta idza kanu bi sahaba wai min adana khaybar hada mun sahaba wani wuri ne kusa da khaybar shi ma an ce asa asfal da khaybar anan mun san mun san he zamna anan kan ya sabka fa sallal asara anan sallati sallal asar bayan asar summa da'a bil aswad yace to yanzu a kawo guziri kenan abinci na guziri falam yuta illa bi sawiq ba kawo wani abu a lokacin nan sai wani ɗan gari na a sauye gari ne suke ake ake soya shi wanda ya fi jimawa bai lalacewa gari na nau'in da suke amma suna gasa shi suna soya shi fasuriya sai aka jika shi aka jika shi don ya kene ya jika kuma a ci da aka bayan an jika wannan garin fa akala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akanna manzala ya ci wannan abincin mu ma muka ci sun maƙama ilil magarib kuma ya tashi zuwa sallar magariba fa madamada wa madamadana ya kurkure baki ma muka kurkure sun masalla ya yi salla ta magariba wadda mata wadda bai sake arwalla ba kaga can ya ci nama nan ya ci gari duka ruta taba amma babu wanda ya sake arwalla wannan maganganu ne duka iya da alaka da masu salama to yanzu zai kai maka maganin magabata domin akwai rigima kwarai a wajen malamai kan wannan mas'ala sai ma malik ya kai maka hadisi marfu'i kuma zai kai maka hadisan sahabbai bayan a wata zama abinda suka yi bayan shi yanzu nan sai ke cewa wa haddasani an malik an muhammad bin munkadir wa an safwan bin sulaim annahuma akhbarahu an muhammad bin ibrahim bin haris at-taymi an rabi'a bin abdullah bin abdullah bin hudayr أنا عبد الله أنا ربيعة بن عبد الله بن الحدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ wannan abin da ke da alaka da umar bin khattab na hadisi mawqufi kuma ya inganta wannan ya bar labari da Abi ibn Abdullah sun ci abincin zamu ce magariba ko dare tare da umar bin khattab bayan sun ci abinci sun masalla wala matawadda umar ya je salla bai sake arwalla ba kenan so aikin sahabbai ma bayan manzala shi bai yi ba ga su umar shi ma anan ya wani an kawo wannan ruwa malaka kan wannan ruwa ga shi dai umar ma dai ya arwalla kuma ba tare ba da ya ya ci abinci kuma bai sake ba arwalla ya salla wa haddathani an malik an damat bin sa'id al-mazini an aban bin usman an usman bin affan akala khubzan wa lahaman thumma madamat وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضا نعم من ذا عمركم كما قال عثمان بن عفان عثمان بن عفان ياتي خبزة ياتي قراصة دنامة أما ثم مات مات غسل يديه يكركل باكي يوينك هنوان شي wa masaha bihi ma wajahu ya goge huskar shi kenan dan goge huskar shi kai ne ba da ko thumma salla bayan ya ci khubza da ya ci gurasa da nama ya wanke kuda kuda bakin shi ya wanke hannuwa ya shayi huskar shi kuma ya je salla wala mata wadda bi ba arwala kaga mun samu Umar mun samu Usman kuma ya kare bi kare ba kuma sai mu kufe ki kam kana sahabbai wa haddathani an malik أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتودعان مما مست النار تقول نسان تبادل وين كنتو دا علي بن أبي طالب دا عبد الله بن عباس وإن صحابي كانا لا يتودعان سنقسن شهالوسو باسا ين أرولا مما مست النار game da abin da wuta ta taɓa da sun ci ba magana sake arwa وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيع أن الرجل يتودع لصلاة ثم يصيبه طعاما قد مسته النار أيتودع قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتودع نعم عن تنبي عبد الله بن عامر بن ربيع me matsayin an rajul me matsayin mutumin da ya tawadda al-salah zai zo ya arwala ta sallah sun mai sibu ta'aman kuma ya ci abinci abincin da kadama sattuhun na wuta ta taba shi nan an dawa shi aka wuta suka mai tambaya a ya tawadda wani ba ya tambaya abdullahi bin amir shi mutum zai arwala sai shi abdullahi bin amir bin rabi'a yake cewa ra'aitu abi na ga babana kina amir bin rabi'a shi ne sahabi ne ya tumai masa bai na farko na ga babana kina amir bin rabi'a ya fa'alu zalika yana yin hakan ya ci bayan arwalla ya ci abincin da wuta ta taba amma wala tawadda bayan arwalla kaji magana ke yace wa haddathani yahya an malik ana abi nu'aym wahab bin kaysan annahu sami'a jabir bin abdullah al-ansari yaqul ra'aytu ababakar as-siddiq أكل لحما ثم سلى ولم يتوضا ما مالكنا رحمه الله yace jabir bin abdullahi al-ansari yace ra'aytu ababakar siddiq naga ababakar siddiq akala lahaman ya ci nama thumma salla bayan ci naman yaje salla amma wala mata wadda bai ba arwalla wannan aka ce nan me ya saura wannan kadai zai biya mana bukata ta cewa ashe sallah arwalla ba ta warwarewa dan an ci wani abu wanda yake da alaka da wuta wannan bayan ka maka annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ai ya ka dole sabban ga Abubakar ga Umar ga Usman ga Ali ga Ibn Amr ibn Abdullah ga su Anas ibn Malik wannan sabban da Ibn Abbas kawai ke sun wadatar da kai ka sanin cewa kenan dan ka kama wani kama shuba in ka ci abinci shi ka arwalla ba magana arwalla dan ka ci nama ko abinci dan an dafa da wuta yace wa haddathani an malik an muhammad bin munkadir anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam du'iya li ta'am فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ nan ma wani abu ne wa kana ta wata hanya daban cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam du'i da ta'am an kiraye shi zuwa ga cin wani abinci na musamman da aka shirya fa qurriba ilayhi khubz sai aka kawo mai da an ce nan ba wata abu ko an ce kuma cikin mata cikin ansar wata kun ta shirya abinci na musamman kullum a zo ya abinci kullum sukan haka nan ina cikin halin ha yanzu ma iya cikin ɗabi'a musulmi ko laraba ban laraba ko mutum shi abinci kurin sai kira abokan jama'a zuwa ci abinci kurin kurin haka kuma ya wani cikin iya cikin sai abu mai kyau ko a yanzu cikin kyakkyawar zamantakewa ƙar kulla alaƙa kurin ba wani suna ba ba arin ba komi na ka zama daba kurin ka shirya liyafa a gidanka kurin ka kiyasa abokan ka ce ku zo ku ci abinci kurin ba komi ya shiga abin sabai suke halin sabai ne suna ce da bumanta suna ci tabbatata annabi haka iya amsa kira sahabbai suna yi kuma haka bayan shi suna yi kurin a shirya abinci kurin a zo a ci kurin a hira watsi kenan a nan nan mace mata shirya abincin ta gayyace shi to da aka je kudi bai liya khubzun walhamu aka meka mishi aka gabatar mishi da khubzun halamta gurasa da nama fa akala minhu ya ci wannan abinci sun matawadda kuma ya yi arwalla wa salla ya yi salla kaga nan zaka ce arwalla ko ya salla to wannan imma ya yi nan istibab ko dama arwalla yanzu aka yi ta ko sun ma'auta bi fitar da lakatan kuma wannan abincin da ya ci sai aka sake kawo kenan a nan suka ruwa ta zo a nan suka yi azuhur an ci abinci aka yi arwalla aka yi sallah azuhur suna nan bayan la'asar ta yi ne shi suna otiya kuma aka zo mai bifi da zaka tsamu da sauran wannan abincin da ya ci da azawar sauran abincin ne me sauran khubza da nama gurasa da nama wanda ci da ya rasu aka sake kawowa kuma fa aka da ya sake cin wannan abincin sun masalla wala matawadda yayi wannan sallah ta gaba bai ba arwalla magana kenan kullum na Allah ka dauka mana وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قديم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس عراقية عراقية فقال أنس ليتني لم أفعل وقام أبو طلحة وابن كعب فصليا ولم يتودع ولم يتودع نعم دي وكان عن أنس بن مالك يا زو دغ بلاغرو دغ عراق da ya zo irin abu kai a je gida mai barka da zuwa fa dakhala alai abu tala da wai bin ka'ab wani mai sahabbai suka je gidan shi da suka je fa qarraba lahuma ta'aman kada masa tunar ya ka masa abincin da da wuta aka yi fa akalu suka ci abincin da ya ka musu da aka kare fa kama anas fa tawadda aka ci abin da anas sai tashi sai ya arwala anan abu talha da bai bin kaf suna kallon shi suka ce ma hada ya anas me hukumin anas a iraqiya wata abu ne ka samu daga iraki kenan wata hali ne wata hali ne mutane da ka dauko ke su ke su ke musaka ke su musamman da haka musamman ma da magana a ci abinci a sake arwala da a iraqiyatun wata al'ada ce daban ka dauko ta iraq sabuwa ce daga iraq ka kawo ke sun mai inkarin arna wadi ya ce wallahi lisan ta da da ma ban da ma ban yi ba wallahi da ma ban yi ba ya kuma ce da ma ban yi wallahi ba yanzu kai mai rarauka akan abin da yi ce ladan da ma ban yi wallahi ya ce nan dai anan dai Abu Talha ibn Ka'ab suka tashi fa sallaya wa lam yatawadda suka yi salat babu alwala sabuwa suna shine magana daga mun zo ƙarshen babu insha Allah sai da ɗan uwa wanda suka ba da sunansu akan amsar littafi na motsa malik wancan sati an ba wasu wasu yin saura wanda ya san ya ba da sunan shi a wancan gamin an rubuta mun kare karatu ya same ni a gindin mota insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته